أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله منا مع الله سبحانه وتعالى قديا zai sake tara mu a wannan yammaci na laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako kawatul qur'aniya yau muna biyu ga watan al-muharram hijira ta manzon zira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da 17 ga watan 6 muna cikin suratul hud alaihi salam sati wanda ya wuce mun tsaya aya ta 80 daidai yau insha Allah ba kanta za mu tashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا لو أن لبكم قالوا لو أن لبكم قال daidai ko
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب Na'am, Allah subhanahu wata'ala bayan ya ba mu labarin cewa manzannin shi ya aiko su zuwa ga Annabi Ibrahim alayhis salam. Bayan sun ma Annabi Ibrahim alayhis salam albishiri sun wuce zuwa ga mutanen Lut, wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi a gare su saboda wani mummunan aiki wanda suke aikatawa. Ya musu wa'azi kamar yadda muka ji ya karantar da su cewa wannan abun bai dace ba, wannan abun da suke yi abubuwa ne wanda yake na kasamta ya kamata su ji tsoron Allah to shikenan sai suka ce mushi lalle ne tabbas za su cutar da shi ko kuma za su mushi dai abubuwa waɗanda mun ji labari can baya duk annabin da Allah ya aiko su ji yawa ana mushi barazana game da cewa wannan abin da ya zo da shi me yasa ma yake yin wa'azi shi wane ne shi dan me yasa Allah bai aiko da mala'ika ba ko kuma wata halitta daban to shi ma annabi lutu alaihi salam haka to lokacin da abubuwan da suke mishi ya kai shine sai ya ce qala law anna li bikum quwwatan inda za a ce ina da wani karhi a ce ni wani shugaban wani bataliya ne ina da jama'a da sojoji ya ce to lalle tabbas da sai na yaƙe ku sai na gwada muku irin kuskuren da kuke kai ya ce au awi ila rukunin shadid ko kuma in koma zuwa ga wani abu wanda zan dogara da shi wanda yake mai karfin gaske don in nuna muku cewa lalle tabbas irin wannan aiki da kuke aikatawa ba aikin kirki bane qalu sai suka ce ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik to wannan mala'iku da suka zo sai mutanen shi suke ta kefke yawayawa wai dole sai ya ba su wannan mala'iku mala'ika jibril ne da sauran tawaga wanda Allah ya aiko wajen annabi ibrahim a.s. har suka iso nan wajen annabi lut sai suka ce ya lutu kakkari tsoro mana kenan inna rusulu rabbika mu manzannin ubangijinka ne kenan mu ba mutane bane Allah ne ya aiko mu lan yasilu ilaika lalle tabbas ba sa iya zawwa zuwa gare ka ko kuma ba za su isa zuwa gare ka ba kenan kakka damu ba za su cutar da kai ba ba za su yi wani abu mara kyau fa asir bi ahlika bi qit'in min al-layl sai suka ba shi umurni abinda Allah ya ba su umurni cewa da kai da iyalinka idan wani yanki na dare ya tahi to ku kama hanya wala yaltafitu minkum ahadun illa imra'atak idan kuna tahiya duk abin da kuka ji ko duk abin da kuka na kuka ji a bayanku kada ku waiwaye baya Allah ya ce illa ra'ataka sai matarka kenan ana magana da Annabi Lutu alayhi salam kenan ita za ta waiwaya tana daga cikin su innahu yumsibuha ma asabahum Allah subhanahu wataala ce yanda lamarin yake abin da ya samu waɗannan kafirai ko masu aikata wannan mummunan aiki to ita ma wannan mata tashi zai same ta abin da ya same su inna maw'idahum as-subh annabi hud annabi lut alayhi salam da yaji yace ai kawai kuma ku hallaka su tun yanzu mana sai suka ce mu sha'a alƙawalin mu da Allah ko kuma al'umurin da Allah subhanahu wataala ya bamu shine cewa a lokacin asbahi ne za a hallaka su to shi ku annabi lut alayhi salam yake ganin kamar wuri yayi nisa me ake jira da su har yanzu sai an kai asbahi shine sai mala'ikun suka ce mishi alaisa subuhu bi qarib zaka ce annabi lutu kai hakuri mana ai asban ma kusa ce tunda dai har dare yayi ai asba ma tuntuni ta zo to shine mala yace anan yaqulu subhanahu wa ta'ala mukhbiran annabihi lutan alayhi salam inna lutan tawa'adahum bi qawlihi law anna li bikum quwwa yace la nakiltu bikum inda za a ce ina da wani matsayi yana da wani girma yana da wasu jama'a da wani karhin da zan iya mai doku kan hanya ya ce tabbasa da ya aiki da karhi ya maido su zuwa ga hanya ya ce fawa fa'altu bikum a fa'ila bi nafsi wa ashirati a nan sai yake cewa inda za a ce ma ni a ce misali ina da tawaga ko kuma ina da wata fami babba to lalle tabbasa da sai na maido ku zuwa ga hanya kamar yadda zuwa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahmatullahi ala lutin laqad kana ya'awi ila rukunin shadid yani Allah subhanahu wataala annabi lut lokacin da ya san cewa bai da wani karhi ba zai mai su da karhi ba to shikenan sai suke yake roƙon Allah subhanahu wataala Allah shirye su Allah musu kaza idan ba wasu shura bane Allah ka halaka su fama ba'asa Allah ba'dahu nabi min nabiyyin illa fi tharwatin min qaumihi tun daga annabi lutu alaihissalam to allah bai taɓa aiko da wani annabi ba to sai ya zamanto daga cikin mutanen da suka yi yawa kenan fami babba saboda shi annabi lutu alaihissalam suna mushi barazana aiko gidan kuma kuku nawa ne ma ba ku da yawa ba ku da kaza to shi ma annabi lutu alaihissalam ya gwada cewa inda za a ce yana da jama'a to da ya maido zuwa ga hanya قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك a wannan gaba ce malam sai yake cewa amaruhu an yasira bi ahlihi min akhiril layl wa an yattabi adbarahum shi annabi lutu alayhi salam sai tattara masu imani ya ce musu kubuta shi kuma sai biyo bayan su kenan ma'ana yana daidaita su yana sa su hanya ay yakuna saqatan li ahli ya zamanto kaman mutun da, da makiyayi da wanda yake kiwo wala yaltafitu minkum mala yace idza sami'tum ma nazala bihim in kuka ji wani abubuwa min tilkal aswatin muz'ija lokacin da mala'ika jibril ya daga garin ya kihe shi irin abubuwa da ake nadi wace iwace da irin abubuwa na kuka to shine sai Allah ya ce ko kun ji haka nan kakku wayo wala yaltafitu minkum ahadun illa imra'atak yace zakaru annaha kharajat ma'ahum wa annaha lamma sami'at alwajaba iltafat wa qalat wa qauma waja'aha hajarun min as-sama'i faqatalaha mala yace ita wannan mata tashi kamar mai imani sai da ta huta har a lokacin ba gane da bacewa munafuka ce ta huta tare da su lokacin da aka musu azaba shikenan sai take cewa wayyo Allah jama'ata to anan ne sai Allah ya yi mata ita ma hijaratan min sijji kamar da zamu gani duwatsu ne Allah subhanahu wataala ya aiko musu dutsi iri kowane irin mutum da irin kalan dutsin shi da kuma irin azaba da Allah subhanahu wataala ya niyaye mishi kowane ɗaya daga cikinsu to annabi lutu alaihi salam wannan shine irin galgadin da yake musu da irin sanya hanya da yake malam sai yake cewa fa inda zalika kharaja alaihim jibril alaihi salam a lokacin ne sai annabi malaika jibril ya fito fa daraba wujuhahum lokacin da suke cewa a dole sai an kuddo da wannan baki sun dami annabi lutu ya shiga cikin damuwa to a wannan lokacin kahin ma a hallaka su sai da mala'ika jibril ya zo ya mare su yadda ya mare su fatama sat a yunhum kowace daga cikinsu sai zama makahu farajan wa humla ya tadu na tariƙa sai zaman to yanzu kowa yana fagamniya dole sai da jagora su waɗannan wanda suka zo suke cewa wai annabi lutu alaihissalam sai ya ba su wannan baƙi malaki walaƙadara wa duhu a wata ayar sai allah subhanahu wa ta'ala ita walaƙadara wa duhu an zaifi fatamasna a'yunahum yace fazuqu azabi wa nuzur suna cewa wai dole ka ba mu wannan baki suna aikata wannan aiki mara kyau sai Allah subhanahu wataala yace fatamasna a'yunahum sai muka shahi idanuwarsu malaika jibril ya mare su sai Allah yace fazuqu azabi wa nuzur ba na kenan ku dandane azabata da kuma irin galgadi da ake ma mutane idan galgadi bai yi amfani ba to lalle tabbas akwai azaba Allah subhanahu wataala Allah kare na'am
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منجود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا ja'alna aliyaha safilaha lokacin da yace musu inna maw'idahum as-subh yanzu kawai garanti ne cewa azaba Allah za ta zo amma alƙawalin asbani to shine Allah yace lokacin da lamarin mu yazo kenan na halaka su ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya garin ya zama kasan shi ya zama sama wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud bayan Allah ya sa mala'ika jibril ya daga garin ya juya shi an musu jiyin waina sai kuma aka biyo su da ruwan duwatsu wanda ma bai da mutuwa ba to wannan duwatsu na wutar jahannama gasassu min sijilin mandud su ne za su hallaka shi mandudun bi ma'ana ukura ba'dal ukura ko kuma akhar au tatra in aka aiko da waɗannan akwai wasu wanda ba su da hallaka ba sai kuma Allah ya sako aiko da wasu Allah ya ce musawwamatan inda rabbika kuma tana da alama wani dan wane kowane dutsen zai sauko wani dan wane to wannan dutsen babu wanda zai sama sai shi wama hiya min az-zalimin bi ba'id Allah subhanahu wataala ya ta su waɗannan mutane na annabi Lutu alaihi salam da wannan labari da ake badawa su mutanen Makka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu wannan labarin ai ba sa nesa da su ko kuma suna da labarin su ba wani labari ba ne mai nisa gana duk wani azalimi baya nisa da cewa idan ya aikata irin wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi azaba irin yanda Allah ya kama waɗannan malaka ta falamma ja amruna wa kazalika inda qulubi shamsi yace lokacin hudo rana ne Allah ya musu wannan azaba yace ja'alna aliyaha wa hiya sadu sunan garin nasu malaje sunan shi sadum sai Allah ya sanya kasan ya zama sama sama ya zama kasa azaba da Allah subhanahu wataala ya musu kenan wa amtarna alaiha hijaratan min sijil yace hijaratan min tinin wata gasasshiyar laka ce Allah ya musu azaba da ita Abdullah da Abbas yake cewa qad qalahu fil ayati al-ukhra hijaratan min tin Allah subhanahu wataala wata ayar ya ba mu labari cewa duwatsu ne na gasasshen laka ya ce ai mustahjaratun qawiyatun shadida wa qala ba'dhum mashwiyatun mana kenan a gashe take kamar da Imam Bukhari yayi ruwaya to wannan azaba ce Allah subhanahu wataala ya musu dalilin wannan aiki ba karamin aiki bane a cikin sabon Allah subhanahu wataala idan ana neman manya-manya to wannan aiki na ruwati yana ciki kuma kaga yanzu dan adam lokacin da aka bar addini aka bar karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suke ganin kamar mutum yana da yanci ya yi abin da ya ga dama babu ruwan shi da dokan Allah babu ruwan shi da dokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yanci ne har da dumkin duniya da sauran abubuwa kungiyoyi na turai wai yanci ne namiji ya yi abin da yake so wajen ya armi namiji ko kuma mace ta armi mace irin dai mana kenan babu jinsi cewa wannan jinsi namiji ne wannan jinsin mace ce luwaɗi ma daidai ne a wajen su iya zabilla har ya zama to a ƙarshe-ƙarshe ma doka ma ake yi inda zaka ce wane ɗan kaza ne kamar ka nuna bambanci wai ka ci mashi mutunci sai an maka sai ka shiga kaso na shekara kaza a wasu ƙasashe ƙasar da ake cewa ta tabbatar da wannan a hukumanci a rubuce ita ce holanda cikin europe kuma za a cikin europe kusan babu ƙasar da bata yarda ba da irin wannan sai ga wani firaminista sai ga shugaban kasa sai ga wani wanda yake babban mutum ne wai mai aikin shi a shi irin namiji namiji ne ita mace mace ce ya zabilla to Allah subhanahu wataala yanda ya hallaka waɗannan da ya ce wa ma hiya min na bi ba'id ana nihi ne duk wani azzalimi wanda ya biyo hanyar su to shi ma haka Allah zai yi madaukakin sarki to anan ne wasu malamai suke cewa idan aka kama mutum yana irin wannan aiki to zuwa za a dora shi wani dogon dutse sai a gangaro da shi dutsen da kahin ya gangaro ya rasu ko kuma a samu wani dogon beni irin mai hawa wani talatin ko wani hawa hamsin sai a jeho shi daga can kahin ya dawo kan ya zo kasa ya rasu to wannan ita ce azabar da za a musu wannan shine kamun da Allah subhanahu wataala ya mutane annabi lutu alaihi salam tunda su ma sai da aka daga su wasu ruwayoyi suke cewa sai da mala'ika jibril ya sa fifikin shi ya daga garin sai da mutanen sama ta duniya suka shi kukansu a lokacin kowa yana ta kuka da irin abubuwa na hauragiya da suke yi sai ko mala'ika jibril sai ya kasa da su to haka shi yasa duk wanda zai aiki irin wannan to abin da za a mashi kenan Allah ta wata kare mu Allah kuma ya mana shari'a shari'a ta musulunci na wa
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم muhit Allah subhanahu wataala sai ce wa ila madayara akhahum shuaiba kenan tarihin annabi lutu alayhi salam da shi da mutanen shi ya wuce da irin wannan mummunan aiki da suke aikata sai Allah ya ce kuma zuwa garin madayana su kuma Allah sai ya aiko musu dan uwan su shine annabi shuaiba alayhi salam qala sai yake cewa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku gogota ta ma Allah shi kadai ba ku da wani abun bauta wanda ya cancanci bauta kamar Allah madaukakin sarki wala tanqusul mikyal wal mizan kada ku rage abin da yake nan amauni ne yana abin da ake kwasa irin tun daga zakka zuwa tiya zuwa abin da ya kama da wannan wal mizana haka kuma abin da yake da alaka da kilo rabin kilo ne kar ne ko menene shi ma a cika shi inni arakum bi khairin yace ni ina muku kallon hanya ce ta alheri wanda za ku tsira a gobe kiyama wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit kuma ina muku azaba ina muku tsoron wata azaba wanda a gobe kiyama za ta kewaye ku su kuma waɗannan aikin su shine abin da ya shahi aiki na kacare irin masu sai da abinci za a sai da tiya ne za a sai da kilo ne to umarnin Allah subhanahu wataala a cikin wannan shine kowa ya yi kokarin cika ma'auni Allah subhanahu wataala sura kudan sukutum ko kuma ce ayoyi da yawa suratul mutaffifin wailul lil mutaffifin Allah ya bayani allazina izaktaru ala nasi yastawfun in za su auna cikawa suke kuma yanzu haka idan zaka diba zaka ga irin wannan aiki haka suke yi shi zai zai saya a cike to amma idan zai sai da sai ya rage ya zamanto kilo ne ya zamanto abinda za a auna ne zakka ne tiya ce a kwankwashe ta daga ƙasa abubuwa dabaru kala-kala to wani mutum yana cutar kanshi ne dukkan wani dabara wanda za ka yi don ka cuci wani ɗan'uwanka musamman kuma ɗan'uwa musulmi to kasancewa allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka so da yawa shine za ka ga mutum kawai shi duniya ya sa a gaba allah ya ba shi dukiya amma babu albarka menene albarka shine ziyara annama babu amfani shi bai amfana ba bai amfana da kanshi ba bai amfana da iyalin shi ba bai yi wani abu na amfani ba a rika cin alhajiwa alhajiwa ne kuma haka zai ta yi babu wani masallaci babu wata makaranta to rashin albarka ne na wajen nema wajen talab yanan mutum ya ji tsoron Allah ya kyautata abin da zai nema na arziki wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah ya haramta riba amma kasuwanci kofa abu ne to amma bi dole kai kokarin kiyaye cewa kai musulmi ne kai kasuwanci na halal kuma ka bi dokokin Allah subhanahu wataala lokacin Umar dan Khattab kasuwa yake bi yana tambayar ka ɗan kasuwa duk mai wani kasuwanci wani irin kala ne da yake na kasuwanci sai ya rika mashi tambayoyi irin na shari'a menene hukuncin kaza a wannan abin da kake saidawa me hukuncin kaza duk wanda bai iya ba sai ya koyar shi makaranta ya je ya koyi halaka da haram a cikin kasuwar da yake haka kuma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya je kasuwa sai sa hannun shi cikin irin wannan ma sai da abinci ashe shi abincin shi ya sa mai kyau daga sama amma wanda yake can ciki lalacacce ne sai manzo Allah ya sa hannun shi can ciki sai ya ji danye kamar misali a ce hatsi ko wata dawa ko wani wake bushashe ne a sama ya gyara shi ingantacce mai kyau mai ɗaukar ido in ka gani za ka zo ka saya to ashe daga ciki lalatacce ne shi ne sai mazalla ya ce mashi ma ha za ya sahibu ta'am ya ce kai ko mai sai da abinci miya wannan ya aka yi na ji ɗanye a ciki kuma mai kyau a sama ya ce asabatu samabu ya rasulallah ya ce ya bayan allah jiya ne aka yi ruwan sama ya jiƙa to shi ne mazalla ya ce mashi a fala ja'altahu fawqa kayyarahu nas dan mi baka sa danyen ba sama saboda duk mai gani in yazo ya gani shi da manzo Allah ya ce man gashana falaysa minna duk wanda ya mana algushu baya daga cikin mu al'umman musulmi ko kuma baya daga cikin mu wabiya sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fa ana magana ne ga duk mai imani ya kama ya kamata ya tsara ya kamata ya tsaya da kyau ya karantu duk abin da zaka yi ba bambanci tsakanin rayuwarmu da musulunci duk abu ɗaya ne ba bambanci kanka ce rayuwarka daban musulunci daban sana'arka daban musulunci daban a shi mai imani kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wannan aya ita ce malamai suke kawo akan cewa komi na mai imani ibada ce abinci zaka ci in ka gyara niyya abinci na halal kai bismillah kai addu'a zaka samu lada za ka samu mutum biyu wani yana barci yana samun lada wani yana barci bai da bambanci da duk wani abu wanda yake yaddade sau da shi wannan ya yi azkari ya yi kaza ya yi kaza kuma halaka yake kuma ya yi barci akan alwala ko kuma akan zikirin allah to ya kamata a ce duk ibada mu ta zamanto kai duk abin da za mu yi zamanto ibada wannan aiki ce ma ta amana kwarai da gaske ya ce inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit malam sai ya ce wa laqad arsalna ila madayana kenan kamar da Allah ya ce wa ila madayana akhahum shu'aiba kenan kamar ka ce wa laqad arsalna ila madayana akhahum shu'aiba madayana sunan sunan garin ko kuma wata kabila ce daga kabilu wanda suke na larabawa tsakanin hijaz da kuma sham kenan hijaz shine garuruwan da suke nan saudiya tun daga riyadh zuwa nan makka madina sai kuma sham shine suriya a yanzu duk wannan wuraren wasu mutane ne suka rayu a nan wasu da suke irin wannan aiki na kacare na sai da abinci na aunawa na yin kaza na yin kaza to lokacin da banna ta yawa a cikinsu sai allah ya aiko musu annabi na musamman shi wanda annabi da ya zo alaihissalam kawai kiransu yake su cika ma'auni duk abin da za su auna su yi awo mai kyau فأرسل الله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم من أشرفهم نصبا ما نسيك جوا الله سيكون موسى النبي شعيب عليه السلام كما شي يا daga cikin manyan manyan mutane ma'ana kira dan dangi ولهذا قال أخاهم شعيبا يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان أمرني ده موسى نفرقوا اتقوا الله ko ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi saboda kiran tauhidi shine kira na farko to bayan kiran tauhidi sai ce musu ku rika cika ma'auni kada ku yi zalunci inni arakum bi khairin mala yace ma'ishatukum wa rizqukum mana kenan idan mutum ya alheri in mutum ya amana cikin kasuwancin shi in mutum ya bi dokokin Allah Allah subhanahu wataala zai sa rayuwar shi ta albarka kuma Allah zai ba shi arziki wanda ke mai albarka shine inni arakum bi khairin mala ce wa inni akhafu an talbasu ma antum fihi ina tsoron ku rika cakula abin da kuke ciki yadda na alheri da wanda ke mara kyau ne kuma Allah zai kama ku yace binti hafi kuma muharim Allah ku rika keta alhurman ubangiji subhanahu wataala wa inni akhafu alaikum azab yawm muhit ai bi ma'ana fi dar al-akhirah yace a gobe kiyama akwai azaba wanda za ta same ku wanda za ta lullube ku ta kewaye ku babu wani zai wanda zai huta ku Allah subhanahu wataala ma'ana kenan yana so duk wanda zai irin wannan sana'a kuma inda san samu nema wannan sana'a ce ta amana saboda abu ne in a ce a kilo goma ka rage daya Allah zai kama ka rage rabi ko ka rage ka ko kuma ka je ka sayo abinci lalatacce da abinci mai kyau ka cakula su ka gama su ko kuma a kowane abinci wanda shi kudin shi kaza ne tsada gare shi sai ka yi buhu irin nashi ka zo ka sa na banzan kuma ka sai da a haka ko kuma ya zama a abincin daman asalan a lalace yake ko kuma wanda zai zo ga irin abubuwan nan da ake sa dat daga wata kaza zuwa wata kaza ya lalace daman can asali da ya kawo shi ya lalace kuma sai ya goge ya sa lokaci wanda duk mai saya an yi diba sai ce a wannan abincin salihun lalil akali har yanzu lokacin shi yana nan sai ya saya ashe kuma ya jima da lalacewa to wanda kana daga cikin zalunci Allah subhanahu wataala bai hana ba mutum ya nemi halaka diyan da take to amma Allah yana so a bi dokokin shi kuma kada mutum ya raina sabon Allah wani abin kana ganin shi karami ne zai iya sa maka rashin albarka a cikin dukiya har ka mutu har bayan bayan ka ƴaƴanka ma su kasa yin wani hoɓɓasa wanda za su maka wani aikin alheri kuma duka kai kaja saboda rashin sanin dokokin Allah kuma wannan kenan zai nuna mana cewa duk abin da zamu yi zamu yi noma ne zamu yi kiwo ne zamu yi kasuwanci ne ya kamata mutum ya kula da dokokin Allah subhanahu wataala Allah samu dace
wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nas ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin Allah ce wa ya kaumi kenan annabi shu'aiba har yanzu yana ci gaba da yi musu wa'azi yace awful mukiyan duk abin da zai zama to na aure wanda za a auna ya kamata ku cika shi yace bil qisti wal mizan da kuma wanda za a sa na sikeli yace ya kamata ya zama to bil qisti ai ma'ana bil adl wala tabkhasu an-nas ashya'ahum kada ku rage ma mutane kayan su wala ta'asaw fil ardi mufsidin kuma kada ku rika tahiyya kuna ya ɓanna a ƙasa kaga kenan rage irin wannan abubuwa na abinci ko kuma kawo lalatacce a matsayin mai kyau ko kuma daga darajar abu wanda bai kai ba to wanda ka ya ɓanna ne a cikin ƙasa sai annabin yake ce musu baqiyatullahi khairul lakum arzikin Allah subhanahu wata'ala shi ya muku alheri kenan inda zaka samu arzikinka ko da ɗan kaɗan ne mai albarka to ya fi ka je ka tara haramun wanda kai baka amfana ba kuma kai baka amfanar ba a gobe kiyama sai laihin da yake kanka yace in kuntum mu'minin in dai ku masu imani wa ma ana alaikum bi hafiz kuma ni Allah subhanahu wataala bai aiko ni ba in sa muku ido ni akan abin da nake kan shine muku wa'azi a sai da mudu ya kamata a cika ma'auni a yi kaza a yi kaza a yi kasuwanci mai kyau amma ba zuwa ba zan yi kasuwa ina cewa wane sai kayi kaza in ga awanka yayi ki a yace wa ma ana alaikum bi hafiz malaki nahum awwalan an naqsil al mikyal wal mizana idza a'taw an-nasa Allah subhanahu wata'ala ya hana su in za su auna wa mutane rage wanda suke aka ce to ya kamata a cika ma kowa ma'aunin shi summa amarahum bi wafa'il kayli wal wazni sai nan Allah subhanahu wata'ala sai umurce su da cewa su cika abin da suke aunawa su cika abin da suke dorawa a sikeli wani hafin anil usubi fil ardi kuma Allah sai hana su banna kenan kaga ya da banna ita kanta banda bannar wajen zubi ne babba baqiyatul lahi aulaka abbas sai ce rizqul lahi khairul lakum ma'ana kenan baqiyatul lahi sai aulaka abbas sai fassara arzikin ubangiji subhanahu wataala imam hasan al-basri sai ke cewa rizqul lahi khairul lakum arzikin da Allah zai ba ku na halak shi ya muku alheri mamu rabi shi ma ce wasiyatun laye khairun lakum shi kuma mamu wasi imamu arabi sai ya fassara cewa baqiyatullahi irin wa'azin da Allah yake muku wasiyar da Allah yake muku shi muku alheri shi ko imamu mujahid sai ya ce ta'atullahi kenan ku bi Allah ku bi umarnin Allah wannan shine abin da ya alheri a gare ku imamu qatada sai ya ce hazzukum min Allah khairul lakum abinda Allah ya sa rabon ka ne alheri shi ne alheri a gare ka kaga duk abinda Allah ya yanka cewa sai ka samu sai ka same shi gaugawa na dan adam da sabon Allah maimakin kai hakuri ka samu a cikin halak to sai kai ta faga mutu haka je ka same shi a haramu kaga sai zama to sharri a gare ka imam ibn jarir at-tabari yake cewa ai ma yufaddilu Allahu lakum min rabihin ba'da wafa'il kayl wal mizan khairul lakum abinda Allah zai ba ku bayan ka cika ma'auni ka cika mizani zaka samu riba to wannan riban ka hakura da shi ba sai kai cuta ba ba sai kai zalunci ba imam ibn jarir yace wannan shi alheri a gare ku yace kullu yastawi al-khabisu والطيب ولو عجبك كسرة الخبيث الله سبحانه وتعالى ke cewa baiwa a gama abu na halak da abu na haram yace koda ko haram ta burge ka ka ganta kaya guda abubuwa ga sunan kudade masu yawa to a matsayin ka na mai imani kan wanne ya burge ka kace a mu kawai bari dai mu samu kudin da ta kowace hanya to wannan ba tunanin mai imani bane wama ana alaikum bi hafiz malati ay bi raqibin wala hafizin Allah bai sa ni ba ni in zamanto ina sa muku ido a kowane lokaci ai ifa'alu zalika lillahi azza wa jalla yace abinda nake so shine ku yi dan Allah kenan kakka aikata aiki dan a gani ko dan a ce wane ko kuma idan wane na ganin ka kai mai kyau kun baya ganin ka kai mummuna to kenan tsoron Allah shi ya kamata ya zamanto shine jagoran a duk inda kake a duk aikin da kake aikatawa kasancewa Allah yana ganin ka kenan sai kai abu mai kyau ya ce la ta fa'alu liyarakumun nasu ballillahi azza wa jalla kada ku aikata aiki don mutane su gan ku barri abin da ya dace shine ku yi aiki don Allah kaga wanda shine tauhidi duk mutumin da ya yi aiki don a ganshi kamar yayar yake na shirka karama ana so ka yi don Allah don ka samu ladan Allah na ƙalu ya shuhai
قالوا يا شعيب أصلاتك تعمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا سيسكتي yanzu kun ga duk nasihar da yake musu ku ji tsoron Allah ya kamata ku cika mizani ya kamata ku ji tsoron Allah kaga abu ne mai kyau to amma da suka tashi sai suka ce ya faru ya shu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha suka ce ya annabi shu'aib wai yanzu kai irin wannan salloli da kake kana ganin kai mutumin kirki ne kenan da shine kake zuwa kake cewa mu bar abin da iyaye suke bota tama bota tama Allah shi kadai suka ce abu na biyu kana cewa kada mu rika cika mizani mi kaza mi kaza suka ce ai dukiyar mu ce mu muka neme ta tamu ce kenan yanzu sallolin ka da kake yi kana ganin kai ne mutumin kirki sai kake so ka hana mu abin da zamu da dukiyar mu sai suka ce innaka la antal halimur rashid wannan izgili ne suke mushi suka ce ka lalle ka kai mai hakuri yanzu kenan kai wa'azi za ka yi tayi mu kuma muna nan muna ta abin da muka ga dama lalle ko za ka jima kana yi suka ce ka ga mai haƙuri nan suka ce to ga mai sa hanya izgili ne suke mushi to Allah subhanahu wata'ala su ji yawa dukkan wani tarihi da makaranta tun daga annabi Nuhu alaihi salam za ku ga cewa irin izgilin da ake annabawa Allah kenan kaga kenan abu na farko shine tauhidi annaturka ma ya abudu ababuna abu na biyu shine laifin da suke aikatawa au an nafa'ala fi amwalina ma nasha to mafi yawa dama inda ake samun turjiya tsakanin annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko da mutanen da Allah ya aiko annabawan zuwa gare su shine tauhidin Allah musamman in ya zamanto akwai wani abu na iyaye da kakannu wanda ake yi wasu al'adu wasu abubuwa na shirka da Allah ana bauta tama wani ana kaza ana kaza to ana yin wa'azi sai mutum ya ga kamar da baban shi ake ko da kakan shi ake ko kuma abubuwa wanda iyaye sun yi sun wuce in aka ce wannan shirka ne ko kuma wannan za a yi wuta da shi to sai ga mutum wai tunanin shi a kawai shi abinda baban shi yayi to shi ma haka zai ta yi kaga wannan so da yawa sai ga dan adam yana hudin haka ne lokacin da yake fadin abin da ya ga dama amma da za a ce yanzu baban mutum baban shi talaka ne sai arziki ya zo mushi ya ce "Ai, ni ina kan gadon babana tunda babana talaka ne ni ma babu ruwa da arziki ba ya faɗi haka ba saboda yanzu ya san morewa zai ko kuma a ce a baban shi ba minista ba ne baban shi ba shugaban kasa ba ne baban shi ba kaza ba ne ya ce mu muna nan a gona mu muna nan a kaza iyayenmu da kakanninmu to ba zai faɗi haka ba amma da yake addini ne an ce abinda Allah yake so ya kamata a yi akwai abubuwa na shirka da Allah ya kamata a bar su ko da iyaye da kakannu suna yi akwai abubuwa na al'adu wanda ya kamata a ce an manta da su a zo a bi Allah abin manzan da Allah ya aiko to yanzu a nan ne sai a ce a mu muna nan gadon iyaye da kakannu kaga wannan so da yawa san rai ne dan adam kuma musamman wanda bai da rabo Allah ya kare mu sai kuma irin aikin da suke aikatawa au an nafa'ala fi amwalina ma nasha wasu malamai suka ce zakka ce aka dora musu suka ce shi ma ai za mu ba da dukiyar mu za mu yi kaza za mu yi kaza irin da yadda mutane suke hudu to shi na karshe suka ce mashi innaka la'antar halim rashid mala yace yaqulu zalika ada'ullahi ala sabili istihza'i qabbahumullahu wa la'anahum wa qad fa'al sun aikata ne so da yawa makiya Allah sun biske aikata wannan ga annabawan Allah subhanahu wataala in ba makiyin Allah ba wane ne zai ma annabin Allah izgiri kaga akwai wahala zunubi ne babba Allah ya kare mu
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
na'am qala sai yake cewa ya qaumi ara'aytum yanzu kenan annabi shuaib alayhi salam shi ma ya ci gaba da musu magana cewa in kuntu ku bani labari mana ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi in ina kan hujja cewa Allah subhanahu wataala ya koni ga ayoyi ga abu kaza ga abu kaza wa razaqani minhu rizqan hasana kuma Allah ya bani arziki arziki mai kyau yana arziki na halaka wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an yace musu ni wannan wa'azi da nake muku ba wai ina nihi bane ku ku hasa irin wannan abun na samun kuɗi ni kuma in zo in ci gaba da yi yace a'a inni uridu in uridu illa al-islaha mastata abinda nake so so nake mu gyaru ga- gyaruwa gwargwadon iyawa kenan kaga da wuya a ce kowa ya gyaru ya zama to daidai amma dai abinda ake so ko da ba a samu duka ba a dai samu rabi ko kuma wasu daga ciki ya ce wa ma tawfiqi illa billah kuma gam daga tarra yana wajen Allah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib game da Allah subhanahu wataala ga Allah na dogara kuma lalle ne ga Allah subhanahu wataala nake mai da lamari malam sai ya ce ya qulu lahum ara'aytum ya qaumi in kuntu ala bayratin min rabbi ay ala basiratin fi ma da'u ilaihi fi ma adda'u ad'u ilaihi yace musu wannan wa'azi da nake muku kuwa labari ni annabin Allah ne kuma ga hujjoji da nake kawo to kenan menene zai hana ku yi imani da ni yace wa razaqani minhu razaqan rizqan hasana wasu malamai sai suka ce aradan nubuwa mana kenan Allah ya mana arziki arziki mai kyau ana ne kenan Allah subhanahu wataala ya zabe ni daga cikin ku ya maida ni annabi wa qila wani tafsirin na biyu sai malamai suka ce arada rizqal halal wa yahtamilu amrayni yana ana nihi ne wa razaqani minhu rizqan hasana ya arzuta ni arziki na halal to sai malamai suka ce zai dauki ma'anar duka kenan ko zaman to annabta ne Allah ya bashi ko kuma arziki ne Allah ya bashi imam sauri yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila man anhaakum an yace la anhaakum an shay'in wa ukhalifuhu an baiwa an hana ku abu kuma ne in yi yace musu a matsayina na annabin Allah yanzu in ce muku wannan abin kuskure ne wannan abin ba daidai bane kuma ni gobe in zo in yi yace musu baya yiwa ni ba haka nike da danku ba yace in uridu illa al-islah mastata'at mala yace fi ma amurukum wa anhaakum ina so ne mu- mu samu daidaito mu samu kasancewa mutanen kirki irin wa'azin da nake muku na ce isra'ikum juhudi wa taqati ni ina ba da ƙarhi na da duk wata dabara ta don mi don ku rayu ku zamanto mutanen kirki ya ce kuma wa taufiqi fi isabatul haqqi fi ma uridu gamdakatarki na wajen Allah ne saboda dukkan annabin da Allah ya aiko me yake cewa ma ala rasuli illa al-balagul mubin shi annabin Allah da Allah ya aiko shine ya wa'azi in ya wa'azi akwai hidayatul irshad wannan shine nashi akwai kuma hidaya wadda take ta tawfiq to wannan Allah ne kadai yake da ita shine malaman tauhidi wani lokaci sai su kawo ta ababi na tauhidi al-hidaya Allah subhanahu wataala idan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Muhammad bin Abdul Wahhab babe na musamman manzo Allah baya shirar da wanda ya ga dama Allah yake shirar da wanda ya so to a kalkashin nan ne sai a kawo shari'a shari'a kala biyu ne akwai kish- eh, akwai shari'a hidaya ta tawfiq wal irshad shine wa'azi manzo Allah ya rika ma wa'azi al irshad akwai tawfiq wannan kuma Allah kadai ne wani in karatun duniya za a mushi duk abin da za a karanta mushi da duk wata dabaru da duk wani iya magana to ba zai musulunta ba saboda Allah bai niyya ba wani kuma abin da zai ji gaba daya ko kuma aya guda ko hadisi guda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ga ya musulunta ya ga hanyar gaskiya to wannan gamdakatar ne da Allah to shine shi ma annabi shuaib sai ya ce musu wa ma tawfiqi illa billah idan na gaya muku hanyar gaskiya ku bita to wannan daga Allah ne ni dai zan muku wa'azi ya ce illallah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara fi jami'in umuri wa ilaihi unib ana so dukkan abinda mutum zai aikata ya kai lamarin shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala in kaga abu yayi daidai Allah ne in kaga yayi bayan da baka so Allah ne waye zai maka kaza ya baka kaza duka wannan Allah ne imam mujahid yake cewa akan ruwaya da imam ahmad yayi daga rabi' bin abi abdurrahman al-ansari yake cewa sami'tu aba humaydin aw aba usaydin yaqulu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala abu sa'id ko kuma abu humayd yana cewa manzo Allah yake idza sami'tumul hadith anni ta'rifuhu qulubakum idan kuka san wata magana wanda na wani faɗi wanda zukatanku sun san magana watalinu bihi ash'arakum wa absharakum sai zukatanku ko kuma fatotunku ma suka ji dadi yace wa tarawna annahu minkum qaribun fa ana aulakum bi kuna ganin abu ne kusa a gare ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to wannan yafi kusa zuwa gare ni yace wa idza sami'tumul hadisa anni tunkiruhu idan manzo Allah yana magana sai na zo na muku wani wa'azi sai kowa ya ji a zuciyar shi wannan wa'azi kamar dai ya yi nauyi ko kuma abin bai shiga zu ba a so ya ce wa tanfiru minhu asharakum wa absharakum kuma zukatan kuma in ka kalli cikin kuma daga huskar ku za a gane cewa wannan magana bata muku daɗi ba sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tarawna annahu minkum ba'idun kuma kuna ganin wannan abin nesa yake a gare ku sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ana aba'adukum minhu to ni na bi ku nesa da shi to wannan hadisi ne wanda yake da ma'ana ma'ana wadda take mai girman gaske shine sai mala ya cewa ma'ana wallahu a'lam mahama balagakum anni min khabarin fa ana aulakum bi manzo Allah ya ce duk labarin da na kawo muku in dai na a yarda ne to sallallahu alaihi wasallama ya ce ni na- ni ne farkon wanda ya cancanta a ce na yarda da labarin da na ba ku ya ce wa mahama yakun min makruhin fa ana ab'adukum minhu in kuma abin hani ne to ni ne farko wanda zan hannu to wannan duka al'ada ce ta annabawan Allah kuma haka malamai magawa da annabawa kenan shi zai zai fara magana cewa kaza mai kyau ne to ya kamata a ganshi a gaba a kaza mara kyau ne to ya kamata a ganshi a baya ba shi zai aikata ba wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an kenan kaga ma'anar wannan hadisin ni baiwa in saba muku in je in yi abin da Allah ya hana alhali kuma ni na zo na ce muku Allah ya hana qala abu sulaiman dubbi abu sulaiman dubbi yake cewa kanat taji'una kutubun yace wani lokaci muna samun rubutu da ake samu na Umar bin Abdul Aziz wanda daga cikin manyan manyan khalifofi na musulmai wanda wasu malamai suka ce ma shine khaliful khulafa wajen adalci da kuma sanin addinin Allah da bin Allah duk da cewa shugaba ne yake cewa ya ce wa ma fi ma amuru wa anha duk lokacin da ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga talakawan shi in abin umarni ne ko abin hani ne fa ya fito fi akhiriha a can ƙarshen wasiƙar shi sai ya rubuta wa ma kanat min zalika ya ce illa kama kanar abdu sali wa ma kanat duk abin da ko gani na rubuta na wasiya ne na hana ku ne ko na umarce ku ne ina muku wasiya da tsoron Allah sai ce wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib kenan gamdakatar na yana daga Allah abinda na umarce ku ku aikata to wannan daga Allah ne abinda nace ku bari in kun bari to wannan shi ma daga Allah ne kuma ga Allah na dogara kuma ga Allah subhanahu wataala ya kamata tun mai imani ya dogara shine ma'ana kamar da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala kasancewa duk abin da yake waru wannan lamarin Allah ne Allah shi yake juya komai na'am
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ya ce wa ya kaumi la ya jirmannakum shiqaqi ya ce ya ku mutane na irin yadda kuke mini kiyayya irin yadda ba kwa so na to wannan kada ya kai ku ku saba ma Allah kuma ku bi umarni wanda yake ba umarnin Allah ba kuma abin da na muku na hari sai ku ci a tun da dai annabin Allah ne ya faɗi mu ko ba ma san shi ba ma tare da shi ba za mu yi iman da irin wannan maganganu ba kenan zai ki ce musu kan ku diba alaka ta da ku a'a ku diba magana Allah an yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih yace abinda zan nike ja muku kunne shine in kuka saba ma Allah ba to akwai abinda zai same ku kuna da labarin mutanen annabi nuhu sarai kuna da labarin mutanen annabi hudu da annabi salihu duka suna labari kuma sun san yadda Allah ya yi da su lokacin da suka saba ma annabawan Allah sai kuma yace musu wa ma qaumu lutin minkum bi bari yace ga ma na kusa da ku su ne mutanen annabi lutu alaihi salam kuna da labarin su nan kusa ba da jimawa ba suka saba ma annabin da Allah ya yi ko musu suna saban Allah Allah ya halaka su yace ku tuna wannan mana ya kamata ya zama towa zai gare ku wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafara ubangijinku cikin abin da ya wuce sun matubu kuma ku tuba kun aikata kaza kun aikata kaza bai dace ba to kowa ya zo ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yace inna rabbi lalle tabbas ubangiji na rahimun mai rahama ne wadud kuma Allah subhanahu wataala abun so ne duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah to Allah zai so shi kuma Allah zai bashi abubuwa waɗanda ake ba bayo na gari mala yace qulu lahum subhanahu wa ta'ala wa ya qaumi la yajrumannakum shiqaqi wannan gaba mi take ni yace Allah tahmilannakum adawati wa bughdi ala israr ala ma antum alayhi min al-kufri wal fasad kada ya zama to bakin ciki da kuke da ni ko kuma muna keta ni dan adawa ku ne wai annabin da Allah ya aiko sai suka gama kai ya zama to dan adawa gare su to yace musu duk da haka to wannan kada ya zama to dalili ne na cewa ku ci gaba da kafirci kuma ku ci gaba da fanna domin ko ka aikata haka abu akwai abin da zai same ku yace wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay la yahmil la yahmilannakum firaqi kenan wasu malamai suka ce shiqaqi ba ma'ana yadda muka rabu kenan aikin da suka aikatawa shi ya barranta da su imam suddi shi ya fassara cewa adawati alama ta dauna alama tumaduna fi dalali wal kufri idan kada ya zamanto saboda kuna kiyaye da ne ku cigaba da kafirci ya kamata ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yace kuma ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum misla ma asaba qaum nuhin aw qaum nuh aw qaum hud aw qaum salih yace walamma ahata an-nasu bi usmana bin affan ashrafa alaihim min dari Usman na Affan khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine lokacin da aka samu fitina kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa kofar fitina ita ce shine wannan Usman duk lokacin da wannan kofa ta bude kenan lokacin da aka kashe shi kenan an bude kofa ta fitina kuma malaman tarihi kuma tarihin musulunci ya tabbatar da hakan tun daga mutuwar eh, wannan khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Usman to al'ummar musulmi suka shiga cikin wata fitintunu to an samu fitinar da mutane suka kewaye gidan shi suka ce a dole sai sun kashe shi dole sai ya bar mulki bai dace bai zama do khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya leko ta katanga sai ya karanta musu hadisai irin hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi na darajar shi da matsayin shi a wajen Allah subhanahu wataala a ƙarshe dai sai karanta musu wannan aya wanda annabi shu'aib ya karanta mutane shi ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum misla ma asaba qawma hudin ay nuhin aw qawma hudin aw qawma salih yake musu wa'azi ku tsoron Allah ina tsoro ka azaba ta kama ku to wannan yace ya qaumi la taqtuluni a ƙarshe sai usman yace ya ku mutane na kada ku kashe ni yace innakum in qataltumuni kuntum hakaza wa shabbaka baina asabi'a yace in kuka kashe ni za ku zama to kamar haka yamma hannuwan shi haka mana kenan Allah zai kama su wannan azaba ce wanda Allah subhanahu wataala ke ma duk wanda ya wata banna banna wanda wacce ta wuce iyaka to Allah zai yi mishi azaba irin ta mutanen annabi Nuhu ko mutanen annabi Hud ko mutanen annabi Saleh ko mutanen annabi Lut yace kuma wannan ba nesa suke ba to yanzu mu ba dukkan wani labarai da muke ji mun ji na annabi Nuhu mun ji na annabi Salih alayhi salam annabi Hud annabi Lut ba wai labari bane na muji daɗi akwai izina a ciki abubuwa na saban Allah ya kamata tun me ya daina abubuwa da bin Allah sai mutum ya zage kuma musamman abin da ya shahi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin kissar nan za ku ga cewa annabi Nuhu alayhi salam ya faɗa haka annabi Hud alayhi salam shi ma annabi Shu'aib alayhi salam yace summa ya qaumi astaghfiru wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud ما سيتوا يا قومي يتي وما قوم لوط منكم ببعيد قيل المراد في الزمان da wannan gaba sai wasu malamai suka ce zamanin kusa ne zamanin da aka kashe mutanen Allah ya halaka mutanen Annabi Lut ba da jimawa ba aka aiko da Annabi Shu'aibu zuwa ga mutanen Madayana Imam Qatada sai ya ce yani inna ma huliku baina aydikum fil amsi suka ce ya kamata ku diba wani jiya jiya ne Allah ya halaka su waƙila fil makani wa yahtamil al-amrani mala ce ko ya zama su a wuri kenan wurin ku kusa ne garin su da garin su bai da nisa ko kuma ya zama to zamani da aka shi su ba a jima ba mala ce duka ma'anar biyu tana doka yace wastaghfiru rabbakum min salifi dhunubikum zunubin da ya wuce to ya kamata kowa ya istighfari astaghfirullah astaghfirullah thumma tubu ilai fima tastaqbilunahu min a'malikum sayyi'ah mutuba zuwa ga Allah ku tuba zuwa ga Allah cin abin da zai zo ko da na gaba ne yanayin wannan shi ne babbar kalmar da dukkan annabawan Allah saboda istighfari shi ne abin da yake sa Allah su wata ya ji kan bawa kuma Allah ya sa shi daga cikin bayan shi na gari sai ce inna rabbi rahimun ubangiji na mai rahama ne wadudun kuma ubangiji na masoyi ne ga wanda ya tuba to irin wannan rahama ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai yana so ya musu faɗakarwa akan abin da ya shahi tuba wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun sai wata mace ɗanta ya ɓace tana ta neman shi ta shiga nan ta shiga nan ana nan ana can ana zaune sabai sai manzalla ya ta same ta ta same shi sai ta sa shi a jiki ta rungume shi shine manzalla ya tambaye su yanzu wannan macen kuna ganin wannan ɗana ta ta iya ɗaukar shi ta jefa shi wuta suka ce ka ina ai tun da take neman shi kuma ga da take jin shi to yake musu rahama Allah subhanahu wataala ta yi tsakanin wannan da da wannan yaro kenan wannan uwa da wannan yaro irin tausayin da yake tsakanin su to rahama Allah da yadda Allah ke tausaya bayan shi ya yi tsakanin ta da danta idan kun ga wanda zai nuna mana cewa dan adam idan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah rahimun ne kuma Allah wadud Allah zai ji kanshi zai gafarta mishi kuma Allah subhanahu wataala zai so shi kun ga alama dan adam yan so da yawa shi dan adam musamman wanda ya hika ya hika kari ya hika kaza ya hika kaza in mutum ya laifi gudu yake sai gudu ya je ya ɓuya dan ma ka a gani shi ko ka a ji labarin shi to shi kuma Allah subhanahu wataala shi idan kai zunubi so ake ka zo wajen shi wuli a ibadiyar da zina asarafu a yawan fusihin la taqnatu min rahmatillah shi Allah ya ce wanda suke zunubi su zo su zo kada su yanke kamuna kakka ce laifi na yawa shekara kaza ne ina aikata kaza shekaru barkata yanzu anya ko Allah zai amshi tuban nan to wannan wahayin shedani duk aikin da kake aikatawa Allah subhanahu wataala zai karba wa tubu wa nibu ila rabbikum wa sallu la yanan ku tuba ku bai da lamari zuwa ga Allah to shine annabi shu'aib alayhi salam sai ya ce musu inna rabbi rahimun walud duk da cewa suna yake suna tauye mizani suna aiki wanda bai dace ba sun maida shi dan adawansu dan sun kasa imani suna aikata aiki na shirka da Allah iyayensu da kakanninsu to amma wannan bai hana ba idan suka istighfari Allah subhanahu wataala sai ya gafarta musu Allah sai ya karbi tubansu to yana daga cikin manyan manyan abubuwa na fadala mutum ya zama to yana yawaita istighfari kana son kudi ne ko kana son mulki ne ko kana son ilimi ne kana so Allah ya gyara ka ya gyara iyalinka ya gyara 'ya'yanka wata sana'a ce kake so Allah ya sa albarka a ciki duk abin da ka sanya duniya alherin duniya alherin lahira duk mutumin da ya cika istighfari to dai tabbas Allah subhanahu wataala zai gama shi alherin duniya da lahira shine Allah ke tafa kun zabbi rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wajen kuma da hara malakum la tarjuna lillahi wa qara inda an yi istighfari za a samu arziki na yada za a samu arziki na ruwan sama za a samu arziki na abinci kai duk wani abin da ka sani inda albarkar duniya da lahira ne to mutum zai same shi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yake cewa inni la astaghfirullah fi yawmi mi'ata marra manzo Allah shi an mishi gafara inda zai yi wani zunubi shi ma'asumi ne ba zai yi ba Allah ya gafarta mushi bayan Allah gafarta mushi gaba wai in ma yayi ba zai yi ba to amma sallallahu alaihi wasallama yace ma sahabbai ni duwuni sai na istighfari dare wannan alal akalla ne to kaga kenan idan ni ko kai ya kamata a ce kowane lokaci mutum kada ya bari ma halshen shi a ce ya bushe ta istighfari ko kana tahiya ko kana zamani ba sai ka wai zo masallaci ko ka saka sai ka kalli gabas sai ka yi kaza sai ka yi kaza a ko kana sana'a ko kana tahiya ko kana musu abun hawa ko kana wani aiki in dai ba magana bane na baki to kawai sai kai ta istighfari sai ga Allah subhanahu wataala ya hada ka da alherin duniya da kuma alherin lahira Allah ya samu dace ne kamata insha Allah zamu dakata lokaci yayi da fata abin da muke daidai Allah ya tsara mu cikin ladan wanda ke na kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi